إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا معاشر المسلمين ما إن يتنفس الصباح ويبزغ الفجر إلا وترى الناس يخرجون أفواجا لكسب الأقوات والمعايش كل يغدو يأمل من فضل الله وعطائه يغدون خماطا ويروحون بطانا ما من أحد منهم إلا وله حاجة فيسد الله الخلة ويقضي الحاجة بمقتضى علم وحكمة تحار له عقول أولي الألباب ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تأمل هذا الخبز الذي تقتات منه كم من أناس قد أناط الله رزقهم به ابتداء بمن يبيع الحب ثم من يحرث الأرض ويزرع ثم الذي يحصد وآخر بعده يطحن الحب دقيقا ثم من يعجن ويليه الذي يخبز ثم من يبيع ويوزع في سلسلة من العمال والصناع جعل الله قوتهم وكسبهم من هذا الخبز فمسألة الرزق أدق من أن يفهم الناس حكم الله فيها لأن الله يقول هو الرزاق ذو القوة المتين فمن الناس من لم يكتب له رزقه إلا في أعماق البحار كالغواصين أو في سبج الحواء بين السماء والأرض في كسر الصخور أو في سبج الهواء بين السماء والأرض كالطيارين أو يجدون لقمة عيشهم تحت الأرض في كسر الصخور كأصحاب المناجم والعجب في من رزقه في كسر الصخور والعجب في من رزقه كامل بين فكي الأسود يريبها أو بين أنياب فيلة وخراطيمها يصوصها وأرزاق أناس مرهونة بأمراض مرجعة كالسرطان عافانا الله وإياكم فالطبيب وصانع الحقنة والممرض أرزاقهم مرهونة بهذا المرض الخبيث من الناس من قوتهم مناط بالبرد القارس ليبيع ملفأة أو ملحفة أو من قوتهم مناط بالحر الشديد ليبيع ثلجا أو آلة تبريد وناس رزقهم مناط بفرح زوج وزوجة ليؤجروا لهما وسائل الفرح وهناك من رزقه مناط بأتراح الناس وأحزانهم فيحفر قبرا فيحفر قبرا لفلان أو يبيع له كفنا وقولوا مثل ذلكم في رزق منفذ القصاص وقاطع يد السارق وآخرون يجلسون في بيوتهم يدق عليهم الباب يقال هذا كسب تجارتكم وأرباح عقاراتكم دون كبير كد منهم أو تعب إن العجب يزول إذا ما تأمل المرء قول الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون فلا شك أن هذا التمهيد يبدي لنا شرف العمل وكيف الله سبحانه وتعالى يرزق الناس عن طريق التجارة والصناعة والحرف والمهن فالله سبحانه وتعالى قد حث الناس على العمل قد حرضهم على العمل فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ويحصل بالمرء المسلم عندما يجد حرفة أن يحسنها ويتقنها لأن الإحسان هو الهدف الأكبر الذي يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان يقول الرب سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا ومن عجيب القرآن أن قدم التجارة والحرف على الجهاد قال الله سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه والأنبياء كما ذكر القرآن كما ذكر القرآن وأشاد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة أنهم كانوا بين تجار وصناع وأصحاب حرب قال الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وقال عن داود عليه السلام وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وقال عن موسى عليه السلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين وأما عن نبينا صلى الله عليه وسلم فقد اشتهر أنه كان يتاجر مضاربة في مال سيدة عائشة سيدة خديجة عليها من الله الرضوان والرحمة وكان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط يأكل تحتها بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala cikakken sarki wadda ba shi da farko ballantana ya yi ƙarshe. Salati da ƙarin aminci da yarda su ƙara tabbata ga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam da alayensa da kuma sahabbai baki ɗaya. Ya ku uwa masallata, yau zani amfani da wannan dama ne. don mu yi tsokaci dangane da ganin da shari'ar musulunci take yi wa sana'a da irin tunzura al'umma da shari'ar musulunci take da su zamto masu sana'a waɗannan al'umman musamman musulmai daga cikinsu domin da su take magana abu ne wanda kike sananne duk lokacin da gari ya waye alfijir ya karketo bayan mutane sun sallaci sallah ta asubahi za a ga kowa yana fita zuwa neman abincinsa kowa yana burin ya samu na daga falalan Allah subhanahu wata'ala ana fita daga gida ciki babu komai da yardan Allah subhanahu wata'ala ta hanyar sana'a da buga-buga mutane za su dawo gida kuma sun ƙoshi kowa yana da bukata a wannan rayuwa wake biya wa mutane bukata ubangiji subhanahu wata'ala wannan aikinsa ne da hikimarsa da iliminsa yake biya wa kowa bukata hikimar da mun gagara fahimtanta amma za mu iya fahimtan kaɗan daga ciki yayin da muka ji ubangiji subhanahu wata'ala yana siffanta kansa da cikin hikima da ilimi a cikin suratul mulk aya ta sha hudu yake cewa subhanahu wata'ala ku saurara wallahi wanda ya halitta ya sani sa'annan shine koyayye mabayyani masani mai sane da komai ubangiji subhanahu wata'ala shine cikakken mai biya wa mutane bukatu ta hanyoyin da yaka tsara cewa bukatun za su cimma ne idan aka bi su in ba a bi su kuma ba za a rayu cikin kaskanci za a rayu cikin wulakanci ya ku yan uwa masallata mu yi nazari game da al'amarin biredi ko masa mu nazari game da al'amarin biredi ko masa kaga yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya arzikin mutane mabambanta a ƙarƙashin biredi fara da wanda yake sai da alkamar shi sana'ar shi kenan sai da alkamar ya samar da ita ya sayar ga kuma wanda yake nomawa ga wanda suke shukawa ga wanda ake ɗaukar su su yi ciro ga waɗanda ake ɗiban su su je su zuba taki ga waɗanda ake ɗiban su su je su yanka alkaman ga masu shiƙa baki ɗaya duk a ƙarƙashin alkama ko mu ce a ƙarƙashin biredin da ya zama biredi cewa salihun lil akal a iya ci ka duba yadda ubangiji subhanahu ta'ala ya ka sanya arzikin mutane mabambanta a ƙarƙashin biredi ga wanda yake girba alkaman ga wanda ke aikin shi kenan a kai masa nukan alkaman ya nuka ya dawo gari ga waɗanda suke shakuda alkaman su ma aiki ne na musamman ga wadda sana'arsa kenan ya sanya biredin a cikin moli daga ƙarshe ya tura shi wurin dafa shi ko wurin gafa shi ya gasu bayan ya fito a matsayin biredi ka duba yadda mutane suke jigila a motoci da mashina suna rafa biredi duk a ƙarƙashin sana'an biredi wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya biyan bukatar su ne a ƙarƙashin abin amfani kwaya ɗaya hatsi ɗaya shine alkama duk ubangiji subhanahu wata'ala yake biya musu bukatar su ta wannan hanya tabbas matsalar arziki ya ku yan uwa matsala ce wadda dole ya gagari mutane su gano yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake tsara biyan bukatunsu da arzikinsu ubangiji subhanahu wata'ala wannan aikinsa ne wallahi banda shi babu mai iyawa Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allah subhanahu wata'ala shine ar-razzaqu mai cikakken arziki mai bada arziki zul quwwatil matin sa'annan mabocin ƙarfi ƙarfin kuma ƙurewa baki ɗaya cikin mutane akwai wadda za a ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙaddara masa arzikinsa ne ta hanyar shiga kogi da rafi ta hanyar fito da lu'ulu'u akwai wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙaddara masa arzikinsa ne a sararin sama tsakanin sama da ƙasa kamar matuƙa jirgi akwai waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala yaka sanya musu abincinsu a ƙarƙashin ƙasa ne ko a saman ƙasa ta hanyar fasa dutse abin mamakin shi ne wadda ubangiji subhanahu ta'ala ya mai da arzikinsa ta hanyar kiwon dabbobin da suke cin naman mutane kamar zaki kura da abin da ya kama da haka akwai wadda ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya masa arzikinsa ne ta hanyar kiwon giwaye ta hanyar kiwon giwaye akwai wadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya samun arzikinsa ƙarƙashin miyagun cututtuka kamar likitoci akwai waɗanda Ubangiji subhanahu wata'ala yaka sanya arzikinsu sai sanyi ya zo sai su fito da kayan sanyi su rinka sayarwa suna sai da suwaita suna sai da rigar sanyi akwai waɗanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya musu arzikinsu ne yayin zafi sai su fito da freezer da sauran kayan sanyi su ta sayarwa akwai wadda ubangiji subhanahu wata'ala yaka sanya arzikinsu ƙarƙashin farin cikin masu farin ciki ta hanyar shirya kayan aure da ba da hayar kayan da ke nuna farin ciki a yayin farin cikin da auratayya akwai waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya arzikinsu da abincinsu sai bakin ciki ya faru a nan ne su kuma za su samu abincinsu wani za ka samu musamman a birane bai da sana'a face ya haƙa kabari a biya shi in ka ga ya samu abinci to an yi mutuwa ne zai sai da likafani da ire-iren waɗannan tabbas irin wannan tsari da ubangiji subhanahu wata'ala ya ka tsara tsari ne wanda ya sha kan dukkanin mai tunani dukkanin wani masanin tattalin arziki akwai wanda za a ga arzikinsa shi sai an yi sata ne saboda hukuma ta ɗauke shi babban aikin shi shine ya yanke hannun barayi ya yanke hannun barayi kamar irin su za'alan na ƙasar saudiya shi sai an samu ne ko dai kisa ko yanke hannu ko wani abu da ya danganci kisa shi to a nan ne ake buƙatar su su zo su gabatar da ayyukansu domin a ba su abincinsu ubangiji subhanahu wataala shine wanda ya tabbatar da lamarin arziki a hannunsa yake cikin suratul zukhruf aya ta 32 ubangiji yake cewa ko su ne suke raba rahamar ubangijinka a'a mu ne muka raba musu rayuwarsu abin rayuwarsu da abincinsu a rayuwarsu ta duniya muka fifita sashensu a saman sashi domin sashi su riki sashi abin wargi da abin kirgili ƙarshen lamarin kenan da wannan za a ga wani yana alfahari da sana'arsa yana kushe sana'ar wani wanda ya samu kafa wurin cin abinci ta ƙarƙashin bairo yana zagin 'yan kwadago 'yan dako yana ganin ba komai ba ne su kaskantattu ne wulaƙantattu ne wani kuma za a ga a'a manomi ne amma yana kushe sana'ar wani wani kuma za a ga manomin ne amma kuma yana kushe sana'ar ne shi da bairo wannan tsari ne na Ubangiji subhanahu wata'ala amma ba wai ana yi ba ne domin Ubangijin yana so domin Ubangijin da yaka aza ka a ƙarƙashin wani wuri ka ci abinci ya tabbatar da buƙatun bayansa ne a irin wannan wurin don haka ka riki sana'anka da mahimmanci sa'annan kuma a kalle ka da ido na mutunci aiki ya ku ƴan uwa sana'a a musulunci al'amari ne mai girman gaske babban dai abin da ake so ga ɗan musulmi ya zanto sana'an asalinta halal ce kakka yadda ya zanto abincinka na ƙarƙashin haramun ne in ya zanto abincinka na ƙarƙashin haramun ne to ka sani babu abin da zai ginu a bayan hakan ko a gaban hakan illa wahala da taɗewa da wutan jahannama Allah subhanahu wata'ala ya tsare ka tabbatar da cewa sana'arka halal ce sa'annan tana da amfani ba mai cutarwa ba ne alƙur'ani mai girma ya ambata mana cewa ana so ga ɗan musulmi ya zanto mai aiki aikin da zai amfana al'ummansa su ma su amfana Allah subhanahu ta'ala yake cewa a cikin suratul nahl aya ta 97 duk wanda ya aiki na kwarai aiki na kwarai kuma shine mai zama mai amfani duk wanda yake aiki na kwarai namiji ne ko mace a lokacin da ya wannan aikin yana mumini ubangiji yake cewa tabbas sai mun rayar da shi rayuwa daddada rayuwa mai kyau wannan shine bambancin ɗan kasuwa musulmi da ɗan kasuwan da yake ba musulmi ba kuma ko da ƙasa ce take amfana da shi duk abin da yake yi kawai iyakan duniya ne wallahi a lahira ba shi da komai Allah subhanahu ta'ala yake cewa dukkan wanda ya aiki na kwarai namiji ne ko mace alhalin yana muni a ce kana sana'a kai likita ne kana aikin likitancinka kana muni kana da lamuntacciyar rayuwa da daɗa gobe kiyama kai ne shayi ne kana da lamuntacciyar rayuwa da daɗa gobe kiyama kai ɗan dako ne kana da irin wannan auren ubangiji subhanahu wa ta'ala kai in sharan kasuwa kake yi domin rai zai so ya ga wuri tes kana samun abinci a ƙarƙashin haka wallahi in ka tsare imaninka kana da daddaɗan rayuwa gobe kiyama a wurin ubangiji subhanahu wata'ala mana yake cewa wannan ayar ta nuna mana yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya karrama masu sana'a cikin maza da mata ya lamuntar musu da rayuwa da daɗa a wannan rayuwar ta duniya da rayuwa kuma ta lahira baki ɗaya kenan ya zama wajibi ga ɗan musulmi ya yi bakin ƙoƙari ya zanto mai sana'a sa'annan in zai wannan sana'a ya tsarkake niyyarsa wurin ganin zai isar wa al'ummansa abin da suke da bukata. Zai isar wa da al'ummansa abin da suke bukata. A waye gari in ana bukatar wani abu ba sai an ji anguwan ba ba an san a anguwan nan wane yana yi. Ya zanto ka isar wa mutane bukata, ka taƙaita musu wahala. Ka taƙaita musu wahala. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana a harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama cewa mafi alkhairin mutane shine wanda ya fi amfanar da mutane wanda ya fi amfanar da mutane hatta shagon shayi yadda ake sanyin nan kullum za a ga akwai wuta a ciki mutane su zo su zauna in ka tsarkake niyyarka wallahi kana da lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan yana da kyau kuma idan ka samu sana'ar ka kyautata sana'ar kada ya zamto sunar sana'a ce ubangiji subhanahu wataala ya bayyana mana bayin da ya kafi so su ne masu kyautata aiki liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alqur'ani mai girma an waye gari a ɗaya daga cikin ayoyinsa ya gabatar da sana'a kan jihadi mun san mafi girman falala ne falala na ƙarshe shine wanda ya mutu a fagen daga to amma ga alqur'ani mai girma ya gabatar da sana'a akan yaƙi a ɗaya daga cikin ayoyinsa cikin suratul muzammil aya ta ƙarshe aya ta ashirin ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa na sani cewa cikin ku akwai marasa lafiya waɗansu ga sunan suna tako a doron ƙasa suna nema daga falalan Allah su ne ‘yan kasuwa akwai waɗanda kuma su suna yaƙi ne domin ɗaukaka kalmar Allah ubangiji ya ce to ku karanta abin da ya sauwaka muku na alƙur'ani mai girma a sallan dare kenan mahallin shahid a nan shine ubangiji yake cewa alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah sai da ma sharhi duk da idan ace ad-darbu fil ard galiban abin da yake zuwa a kurfi na alqur'ani mai girma shine fita kasuwanci amma yake cewa yadribuna fil ard sai ce yabtaghuna min fadlillah a wannan ayar ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ka gabatar da kasuwanci akan yaƙi saboda masu yaƙi suna nema wa muminai ne rayuwa cikin ‘yanci a wannan rayuwar ta duniya kamar yadda ‘yan kasuwa suna fafutuka ne domin al'umma su samu bukatunsu a wannan rayuwar da wannan duk al'umman da ya zanto an samu ƙarancin ‘yan kasuwa sai ka samu tattalin arzikinsu yana ƙasa ne ba zai taɓa haɓaka ba ayoyi masu yawa a cikin alkur'ani mai girma sun zo sun tabbatar mana da ayyukan annabawa masu yawa da sana'o'in annabawa masu yawa na hannu na daga ciki akwai annabi nuh alaihi salam annabi nuh alaihi salam ya zanto kafinta ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da shi wasna'il fulka bi a'yunina kai jirgin ruwa ka kera jirgin ruwa a bisa kulanmu da kiyayewanmu a idanuwanmu wa wahina da wahayin mu muka maka umarni ubangiji yake cewa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun wadda karshe wannan jirgin ruwan ita ce ta zanto silan tsiran mu'minai kenan annabi nuh alaihi salam dan kasuwa ne mai sana'a ne hakan nan annabi dawud alaihi salam alqur'ani mai girma ya tabbatar mana da cewa mai tsira ne ubangiji yake cewa wa alanna lahu alhadid mu ne muka narkarwa da annabi Dawud alaihi salam karfi da waɗannan karafunan ne yake yin sulke yake yin sulke ubangiji subhanahu ta'ala yace ku yi aiki na kwarai domin ni ne ganin abin da kuke aikatawa in ya zanto annabawan Allah wannan shine sana'ansu suna sana'an hannu to kai wane ne a yau da zaka ce zaka zauna ba tare da sana'a ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jinjina wa annabi Dawud alaihi salam ganin duk da daraja da kima da sarauta da annabta da Ubangiji ya kaba shi amma bai yadda ba ya ci daga falalan wannan sarautar da mulkin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya kaba shi bal ya fifita rinka ci ne daga sana'ar da yake yi da hannunsa annabi Dawud alaihi salam da wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin sahih bukhari annabi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadi aw kana la ya'kulu illa min amali yadi duk da hanyoyin samunsa kamar yanzu ne a ce shugaban kasa baya shi sai da aikin wuya akwai wanda ya kai shi hanyoyin shigan kuɗi babu to annabi dawud alaihi salam haka ya zanto amma da yadda ba ya sa wani ba a cikin shi face sai sana'ar hannunsa face sai sana'ar hannunsa wanda wannan hadisi ne da imam bukhari ya karwaito annabi musa alaihi salam ya yi kodago banda kodago ma ya kai aure annabi musa alaihi salam ubangiji subhanahu wata'ala ya labarta mana cikin suratul qasas aya ta 27 yake cewa annabi shu'aib alaihi salam yake cewa qala inni uridu an untihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj so nake na aurar mata da ɗaya daga cikin ƴaƴana mata bisa sharaɗin kai min kodugo na kiwon dabbobi shekaru takwas in ka cika goma wannan zaɓin ka ne ba so nake na tsananta maka ba take annabi Musa alaihi salam ya ce da yardan ubangiji za ka same ni daga cikin mutanen kirki waɗanda suke ba maciya amana ba annabin Allah in ya zanto sadakin shi shine ko dubu na kiwon dabbobi to kai me yasa a yau ba kake ganin wai ba ka da daman aure ko ba za ka iya yin da ko ba domin yin aure yana da matuƙar mahimmanci mu rungumi sana'o'i mu rungumi sana'o'i domin haɓaka tattalin arzikinmu annabi zakariya alaihi salam kafinta ne ya yi gwagwarmaya da katako annabi zakariya alaihi salam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi zakariya alaihi salam ya zamto kafinta ne kamar yadda imam muslim ya karwaito imam nawawi yake cewa a ƙarƙashin wannan hadisin akwai halascin yin sana'o'i musamman harkar kafinta baya kuma zubar da mutunci da wannan duk wani ne sana'a da hagazzin mutuncinsa ya zuba to shi ne ya karye sharaɗin wannan sana'an a ma'auni na musulunci a ma'auni na musulunci rashin tsaye da alkawari rashin amana ha'inci dukkan sa a waye gari kiman waɗansu daga cikin masu sana'o'i ya zube a wurin al'umma musamman teloli amma in mutum ya tsare sana'arsa ya kiyaye dokokin ubangiji subhanahu wata'ala wallahi kullum za a rinka masa ganin sharaf ne da jalala wurin ganin kima ne da mutunci da wannan na daga cikin sana'o'i ko annabawa da ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar mana cewa masu sana'a ne a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi abdullahi dan abbas yake cewa annabi dawud alaihi salam ya zanto mai walda ne mai tsira annabi adam alaihi salam manomi ne noma sana'a ce ka duba yadda ubangiji sun shimfiɗa mana ƙasa annabi nuh alaihi salam ya zamto kafinta ne annabi idris alaihi salam mai ɗinki ne annabi musa alaihi salam makiyayi ne dukkanin annabawa makiyaya ne kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ka ambata tabbas ya ku yan uwa musulunci ya ɗauki al'amarin sana'a fiye da yadda kake ganin ƙimarsa sai da aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin gida yakan wanke takalminsa ya ɗinka takalminsa da kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yakan ɗinke tufafinsa wanda duk sana'o'i ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yin irin aikin da magidanci yake yi a cikin gidansa wadda wannan hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kiwon dabbobi kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji bai taɓa turo wani annabi ba face sai ya yi kiwon dabbobi domin mai kiwon dabbobi control ɗin mutane zai zame masa cikin sauki saboda dabbobi marasa hankali ne marasa tunani ba su da bukata face biyan bukatan cikkunansu da farjukansu to in ya zamto a waye gari annabi zai iya control din dabbobi kenan in a turo shi cikin waɗanda ubangiji ya yabe su ya ni'imta su da hankali kenan shi ya fi sauki ya iya dilin da su ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani annabi da ubangiji ya turo face sai ya yi kiwo sai da ya kiwon dabbobi sai da aisha ta ce hadda kai ya ma'aikin allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na yi kiwon dabbobi wa mutanen makka bisa wani lada da suke ba da ike cin abinci manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi kasuwanci ya yi kasuwanci a dukiyar sayyida khadija a tsari na mubaraba tana da jari shi kuma ya kware da kasuwanci in ya fita a samu riba sai a buga percentage yana da kaza ita kuma tana da kaza a lokacin da hasara ta gifto to shi kenan sai ta ɗauka dama ita ce mai dukiya sa'annan shi kuma amintacce ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi waɗannan sana'o'in inda ubangiji subhanahu wata'ala yakan yi wa wani connection ya zamto yana ci yana sha yana kwance a gado ba tare da ya wahala ba ina ga manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya dace a yi masa amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya zanto ya taso a haka kafin Ubangiji ya sanya arzikinsa a ƙarƙashin mafificin arziki. Mafificin arziki shine fita jihadi. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ubangiji ya sanya arziki na a ƙarƙashin inuwan takobina. Waɗannan su ne annabawa da manzanni da Ubangiji subhanahu wata'ala yaka azurta su da annabta ya ba su kyauta ba tare da sun ba shi wani abu ba. Su zamto mafi soyuwan bayi a wurinsa amma duk da haka sun tsayi wurin yin sana'o'i da wannan alhafiz ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake cewa tabbas manzo sallallahu alaihi wa sallama shine mafifici wurin ayyukori da shi ya siyar ya siya amma siyan da yake shi fi yawa saboda mas'uliyya ta annabta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karba haya ya bada haya amma bada hayan da yayi shi fi yawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi kasuwa ta mubaraba ya yi musharaka ya dogara da Allah subhanahu wa ta'ala ya wakiltar ya wakilta a harkan kasuwanci amma wakiltarwarsa shi ya fi yawa wakiltar uwarsa shi ya fi yawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ba da kyauta ya karbi kyauta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aje wakafi kafin rasuwarsa domin aikinsa na lada ya rinka hayayyafa bayan rasuwarsa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya rantse ya rantsar dalilin sana'a ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya doge kan rantsuwarsa saboda yana ganin abin da yake kai shi fa alkhairi ya kuma karya rantsuwarsa yayi kafara duk a harkar rubu-rubu na duniya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi ba'a amma baya furtawa face gaskiya da wannan ne ya zanto shine al-qudwatul hasana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir tabbas shari'ar musulunci ya ku yan uwa musulmai shari'ar musulunci ta girmama aiki da sana'ar hannu ka ta ujra ya rawaito cewa wani mutum ya zo ya wuce manzo sallallahu alaihi wa sallama sai sahabbai suka ga nashadin wannan mutumin da girmansa da kyan fatansa da kuzarin shi wannan ya ɗauki hankalinsu matuƙa suka ce ka ina ma da wannan yaƙi zai fita irin su ake bukata a filin daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ya fita ne dalilin biyan ɗawainiyar ƴaƴa ƙanana ko manya tabbas fi sabilillahi ne yana da ladan mai jihadi in ya fita ne domin ya samo ma iyayensa abinci dattawa biyu manya in ji manzo sallallahu alaihi wasallama yadda za a gane shari'a ba ta yadda ka zauna shi ba zaune ba ko kana da 'ya'ya ba laifi bane dan kana fita ka nemi sana'ar da ta dace da kai ya zanto suna fafutukan rufa maka asiri kai ma kana rufa asirin sai asirin ya rufu amma idan kaka zauna a gida lami lafiya kana ganin lokacin cin bonus ɗinka yayi lokacin fansho da gratuity yayi to irin wannan ne sai ya sa kuma ‘ya'yan dalilin ɗawainiyanka su kasa tsayuwa da ƙafafunsu. Ba aibi ba ne don kasancewar ka girma amma kana da lafiya ka samu sana'an da ta dace da kai kana yi. Anan sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ya fita ne domin biyan bukatun dattawansa biyu iyayensa biyu sun rasa yadda za su yi to yana da ladan mai jihadi in ya fita ne domin kiyaye mutuncin kansa da gamsar da kansa shi ma yana da ladan mai jihadi in ko ya fita ne domin riya da alfahari to fi sabili shaytan ne in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ku yan uwa dangane da irin wannan zamu gano kenan shari'ar musulunci bata yadda ba a wayi gari a ce a cikin al'umma musulmai ne ake samun masu zaman kashe wando musulunci bai yadda da wannan ba in ka ga masu zaman kashe wando a cikin musulunci ka tabbatar da cewa sun saba wa musulunci ne sun gaza fahimtar musulunci amma in dai musulunci ne to yayi kira ne zuwa ga sana'o'i masu yawan gaske na daga cikin waɗannan sana'o'in akwai fawa akwai walda akwai sai da yadi akwai kira akwai fita farauta wadda duk musulunci ya yi tsokaci akan wannan kuma ya tsara hukunce-hukuncen ne wanda ya danganci wannan ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa cikin suratul qasas wa bitaghi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda ya kamai da kasa horariya a gare mu ubangiji yace ku tafi a sassan kasa ku ci daga arzikin Allah subhanahu wata'ala amma ku sani zuwa ga ubangiji za a tara ku ya tabbata cikin hadisin miqdam Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani wanda zai ci abinci mafi alkhairi fiye da ya ci daga aikin halinsa in ji ma'aikin Allah kamar yadda muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mafi alkhairin abinci shine abincin da kaka samu da guminka ba abincin da kaka kashe bura ba a abincin da ya zanto ka samu ne da guminka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wani abinci ne ko wani dukiya ne mafi alkhairin dukiya ma'aike ke cewa dukiyan da aka tara ta da hannu sa'annan da dukkan kasuwancin da yaka kubuta daga algus da sabon ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan ya ku yan uwa ina horon mu da mu zamto masu sana'o'i masu aiki da ƙarfin mu wadda ko masana lafiya sun tabbatar da cewa ɗorewar lafiya na ga motsi ne a duk lokacin da ya zanto ka zauna kai shi ma zaune ne to kai ya fi cancanta ka kamu da rashin lafiya amma matukan za ka motsa to lafiyanka zai fi alkintantuwa sa'annan zai fi kuma zama lafiya wadda kike mai amfanan ka duniya da lahira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda ɗayan ku zai ɗauki igiya ya tafi daji ya ɗauko itace a bayansa ya kara mutuncin fuskansa ya kara mutuncinsa shi ya fa masa alkhairi sama da ya zamto mai roƙo akwai waɗanda a yau fa sana'arsu kenan roƙo yawo ofis ofis shago shago wani sai ya je inu guda wa yana so ne in ne abinci ta zo a ce a sa mushi shikenan burin shi ya kai wadda a ƙarƙashin wannan ofis ɗin ko a wannan shago ɗin akwai aikin da in yayi za a rinka biyansa ya zamto yana da izza da buwaya ya biya bukatunsa ya biya bukatun waɗanda nauyinsa suke kansa to amma a yau za ka samu mafiya yawan waɗanda suke ‘yan zaman kashe wando su sufi yawa cikin al'ummar musulmai kuma zama kawai babu aikin duniya babu na lahira shi ke haifar da taɓewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji baya son ya ga bawa yana zaune kara zube sai shari yake cewa baya aikin duniya baya aikin lahira baya aikin duniya baya aikin lahira to ya ku yan uwa kuma a duk lokacin da mu zanto masu sana'a mu tabbatar da cewa wannan sana'a muna amfani da ita ne wurin biyan bukatun duniya amma kyakkyawar rayuwa tana jiran mu ta lahira wadda da ita ce za mu zanto mun mance da wannan gumin da wahalar na duniya kenan ya dace in kana sana'anka kakka yadda sana'anka kuma ta ɗauke maka hankali game da rayuwa ta hakika ta lahira so da dama za ga an kira sallah a daidai wannan lokacin ne wani zai zo ya bude shago a daidai wannan lokacin ne wani zai kunna rediyo wani zai kunna rediyo a daidai wannan lokacin ne wani yake ganin to yanzu ne a fi samun kwastomomi mu rinka koyi da saudiya wadda duk wanda ya je aikin hajji ya ga yadda suke gudanar da rayuwarsu kuma wani irin rufin asiri ne ba su da shi duk da suna da ƙarancin source of income ƙasar saudiya to mu gano cewa ba zafin nema ba ne yake kawo samu a ita wannan duniyar gaba ɗaya muna rayuwa ce a matsayin gada muna so mu haure sai mu buƙatu da ita gwargwadon buƙatan da zai sa ba za mu tozarta ba a duniya domin a koda yaushe ubangiji yana so addinin musulunci da musulmai su zanto su ne mafi a'ala اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا ذا المن والعطاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وفند الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر